إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 22 ga watan safar hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 7 ga watan 9 2023 miladiya yau karatun mu bangaren mustalayil hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalayil hadis wallafar al-sheikh al-doktor mahmud ahmad al-tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 45 a cikin karatun wannan littafi a darasin mu da ya gabata mun shiga babi na hudu albabur rabi babi na hudu wanda yake magana akan al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi isnadi da abin da yake da alaka da isnadi karkashin babin muna al-fasl al-awwal fasali na farko wanda yake magana akan lataiful isnad wanda karkashin fasalin za mu tashi matashiya ta biyu mun karanta matashiyan farko al'ali wan nazil wato ainihin hadisi wanda yake isnadinsa ali ne da wanda kuma yake isnadinsa nazil ne al'isnadul ali wan nazil wanda mai baikuni yake cewa wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi kad nazala duk hadisin da mazajensa suka yi karanci wanda suka ruwaito shi a isnadi suka zama ba su da yawa to ala ya ɗaukaka wa didduhu kishiyarsa wanda mazajensa suka yi yawa kenan wani ya ruwaito daga wani daga wani daga wani aka samu mutane da yawa ya ce to za ka lazi kad nazala wannan shine wanda ya sauka wanda isnadinsa ya sauka don karuwar yawan mutane yana yana janyo yiwuwar samun kuskure abuwa mutane na ƙara yawa akwai yiwuwar samun kuskure amma mutane na ƙara yin kaɗan to nan ne ake kuma samun yiwuwar samun kiyayewa da kyau ko gane fi da yake ciki wanda shi wani zai mamaki a ce kuma sun yawa kuma a ce shi ne ya yi ƙasa yawan nasu yana sa yiwuwar kuskure ya yi yawa an fahimta to wannan mun yi shi yau za mu tashi al-musalsal shine matashiya ta biyu al-musalsal kafin nan kamar yadda muka yi na yi ishara a darasinmu na ƙarshe na usulul fiqhi da muka yi ci kasancewar makarantar muna nan muna ta 'yan tsare-tsare da sauransu da ɗan canje-canje akwai buƙatar mu tattauna da sauran malamai mu ga wani littafi ya kamata mu sa na gaba to bayan mun tattauna ce to da yake akwai buƙatar samun ido a cikin bangarori da dama na usul na addini to ya an taba wannan ya zama an dan samu ido a ciki to ana iya taba wani kamar yadda zaka ga mun tattabo bangarori da dama na ulumul ala wal wasa'il ulum na wasa'il dama akwai tsarin karatun luga akwai mun karanta balaga mun karanta muna cikin karatun sarf mun karanta usulul fiqihi kuma gashi muna karanta usul na hadisi shine mustalahul hadis to akwai bangare shi ma wanda yana da muhimmanci wanda shine usulun fi tafsir usul na tafsiri bangaren tafsirin alqur'ani kafin ka iya daukar aya ka fassara ko ka dauki qur'ani kai ka fassara ko kai tafsiri akwai bukatar idan mu ka samu ido a cikin wannan ilimi na usulun fi tafsir usulun fi tafsir malamai sun fitar da wasu asalai da ka'idodi na tafsiri akwai buƙatar mutum ya san su to kasancewar ɗalibai na makarantar imiyar cemiya ɗalibai ne wanda aka haɗu daga gurere daban-daban babu ɗan jihar da ba za ka same shi ba ana kuma babu kabilar da ba za ka samu ba duk kabilun nijar galibi za ka same su kuma za ka samu 'yan jihohi daban-daban duka aiki ne ya kawo su galibi ke gari ne na kamar wani abin nan ne kamar wani jakshin ne wani jakshin ne kamar wani wani wuri ne da wanda ake haduwa wannan wannan yazo wannan yazo wannan yazo sai a haɗe to shine shine kamar tsarin garin kowa ba mazauni bane to akwai bukatar duk wanda zai yi rataya daga aikinsa ko ya koma garinsu ya zama ya tafi da wani abu na ilimi da ya samu daga wannan makaranta wanda in yaje zai zai ci gaba da faɗaɗa karatunsa kuma ya yi da'awa shi ma ya kira mutane zuwa ga addini to ɗalibin ilimi ba zai zama ɗalibin ilimi ba wanda yake wanda wanda zai zama cikakken ɗalibin ilimi wanda zai ci gaba da iya faɗaɗa karatunsa sai idan yana da ido a cikin irin wa'annan usul din wanda wannan zai iya sa ya ɗauki littafi da kansa ma ya karanta ya rika fahimtar mai littafin ya kunsa domin littattafai na musulunci in kana karantawa bayan yare na luga kuma ana amfani da istilahat wani lokacin sai ga an ambaci wata kalma wanda mustalah ne na fiqh na usulul fiqh amma shi haka zai kawo ta ko ya kawo bangaren da ya shafi hadisi ce maka mursal ko ya ce maka marfu kuma ya tafi shi kenan in baka san me mursal ba me marfu sai ka koma kai ta bincike a kamus in kar mursal sai a rubuta maka wanda aka aiko kidan ka wannan hadisin mursal ne ce wannan hadisin aiko shi akai kaga sai ka fassara shi da luga wanda duk kana jin wasu daga cikin malamai suna yin irin wannan suna yin irin wannan to kaga in kaga kalma zaka koma kamus ne domin binciko ma'ananta to ma'ana ta luga kuma za a baka ba ta istilahi ba to kaga in baka da ido a irin wannan istilahat din wannan usul din sai zama in ka dauki littafi kana karanta baka gane komai shi kuma dalibi yakan zama dalibi ne a lokacin da zai iya daukar littafi ya karanta ya fahimci abubuwa da yawa a ciki da kansa to lokacin ne dalibutar ta fara yin nisa amma kullum in ka dauko littafi sai an fassara maka kullum in ka dauko sai an fassara har yanzu kana nan a matsayinka na kolo amma in ka kai matakin da zaka iya karantawa ka fa'inta da kanka sai wasu gurerai wanda zaka kasa gane wato an fara tafiya kenan har ka kai matakin da inda ba ka gane dan ba dai kadan ne to abin da yake taimakawa hakan ya faru shine mutum ya zama ya karanci usul to shi yasa muke tabo bangarori daban-daban in mun taba wannan bangare muka ga an dan gane kuma karatun yana nan dai an dauka an ajiye mutum yana bukatar yayi bita sai ɗauko karatun daga farkon shi a ƙarshe ya saurare shi ya bi shi da littafi haka sai ka yi wa kanka muraja'a duk inda kake za ka yi wa kanka muraja'a don da duk karatu da muke muna ɗauka to sai ka ga an samu ido ba ku ba ma na 'yan makarantar har wanda suke gefe daga nesa suna bibiya kuma suna karuwa suna aiko mana fatan alkhairi da addu'o'i na alkhairi ta dalilin karatutukan da muke yi muku su ma kuma albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwan kasko kenan ku kuna da kamusho na karatun naku ne su kuma sun karu da shi kenan sai a ci gaba da kokartawa kenan shine za mu sa na tura muku shi electronic a group kinku na na aji na biyu kenan na tura shi a can kafin mu nemo shi na littafi za mu je wajen masu littattafai mu gani in akwai shi ni ina da shi guda daya amma akwai bukatar ya zama kowa yana da nashi littafi in mun tambaya wajen su babu so sai mu aika a yi mana kuma da yadda aka saba daga najeriya in za mu iya samu in babu matsalan nan ba za ta hana ba kuma ba za a iya ba za a kasa kawo shi ba wanda muke da alaka da su suna iya samu mana shi insha Allah to wanda za mu sa na Muhammad bin Salih Al-Usaimin ne usulun fi tafsir na Muhammad Salih Al-Usaimin gane shine dai littafi wanda yake takaitacce shafin sa duka bai wuce 60 da wani abu ba kaga karamin littafi ne sannan kuma ya yi shi da uslubi mai kyau to mu komo kan karatunmu za mu tashi almusalsal ko na biyu wanda shi ne almusalsal wannan musalsal ɗin kuma ta mun yi karatunsa a cikin baikuniya bari mu ji tarifin da malam ya masa ana ya ce ta'arifuhu ta'arifin musalsal alif lugatan a lugar larabci in aka ce musalsal ismu maf'ulin ne min silsila ismu maf'ul ne to kaga ismu maf'ul ai ah, sai ka koma luga ka san menene ismu maf'ul ismu maf'ul sai sai in kana da luga kenan in ka ce ka je kamus ka tambaye me maf'ul sai a ce maka abin da aka aikata in ka zo ka ce to ismu maf'ul sunan abin da aka aikata sai ka kasa ganewa kenan wani yare ne ya aka ce ismul maf'ul su masu luga sun san mai ake nufi akwai ismul fa'il akwai ismul maf'ul akwai ismul zaman akwai ismul makan akwai ismul ala an gane duk akwai irin wa'annan ismul tafdil duka wannan a cikin luga ake gane mai ake nufi da su ya ce ismul maf'ulin ne min silsila ismul maf'ul ne daga kalmar as-silsila wa hiya ittisalu shay'i bi shay'i in aka ce silsila shine wato saduwar abu da wani abu wani abu ya sadu da wani ta yadda za su liku da juna wa minhu daga nan aka samu silsilatul hadidi sarkar karfe silsila sarka wadda aka yi ta da karfe wa ka'annahu sunniya bidhalik kamar dai an kira shi da wannan suna aka ce masa musalsal li shibhihi bis silsila saboda kamantacceniya da yake da shi da sarka yana da kamanceceniya da sarka wadda kowace take liƙe da wata min nahiyatul ittisali ta sashen haɗewa da juna wata masul da kamanceceniya bainal ajza'i tsakankanin sassan juna zaka ga silsila haka ake yin ta zobe ne za a yi sai a sarkawa shi da wani zobe a yi wani zoben a sarkawa shi da wani kowanne yana sarkahi da wani sai a yi sarka to shi ne silsila to shi ma saboda yana da irin wannan salo wajen saduwa da juna da kamantaceniya da juna ko kamantaceniya tsakanin bangarorinsa shi yasa aka kira shi musalsal wannan aluga kenan istilahan ba istilahan a istilahi in aka ce al-musalsal huwa tatabi'u rijali rijali isnadihi huwa tatabi'u rijali isnadihi shine bibiyar mazajen isnadin hadisin ala sifatin أو حال للرواة تارة wato bibiyar mazajen isnadin akan wata sifa mazajen isnadin kowa ya zo da irin wannan sifar mun gane au halin ko kuma su bibi juna akan wani hali a ambaci wani hali daga cikin halayya lirruwati ga su marwaita taratan a wani lokaci a wani lokacin a ambaci sifofinsu sun zo da sifa iri ɗaya ko hali iri ɗaya a wani karo walar ruwayati taratan wani lokacin kuma ya zama ruwayar ce ta zo da irin wannan ba marwaita ba akwai marwaita akwai ruwaya wani lokacin marwaitan ne za su zo da sifa ko hali iri ɗaya wani lokacin kuma ruwayar ce za ta zo da wannan wani ruwayati taratan ukhra wani lokacin kuma ruwayar ce ta hadisin za ta zo da irin wannan ko sifa ko hali iri ɗaya shi yasa mai bikuniya da ya zo zai yi ta'arifinsa a can cikin baitin da ya kawo shi mun karanta baitin a karatunmu na baikuniya ya ce musalsalun ulma ala wasfin ata mislu ama wallahi an ba alil fata kazaka qad haddasnihi qa'ima ko abin na haka ne kazaka qad haddasnihi qa'ima aw ba'da an haddasani tabassama أو بعد أن حدثني أبن أن حدثني تبصم مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباء الفتى يتش مسلسل كتشي ما على وصف أتى حديث ديزو أكم وتصفى قد أيا مثل كمر مثال أما والله أنباء الفتى تسيدي والله ونمتع شي يبان ونن حديثا kowanne sai ya ce an ba'a ne kowanne iya su ce an ba'a ne kowa sai ya kawo shi da an ba'a ne fulan an ba'a ne an ba'a ne an ba'a ne kaga duk ya zo da sifa iri daya kazaka haka kuma qad haddathanihi qa'ima ce ai wani a tsaye ya bani wannan hadisin aw da an haddasani ko kuma bayan ya bani hadisin tabassama sai ya murmushi kowanne idan ya bada hadisin sai ya murmushi ko sai ya yi kuka to kaga sai ya zama musalsal da wannan sifar ko wannan halin mun gane to shine nan yayi ta'arifinsa da wannan huwa tatabi'u rijali isnadihi mazajen hadisin su bibi juna ala sifatin akan wata sifa aw halin ko wani hali liruwati taratin taratan ga marwaitan a wani karo wani ruwayati taratan ukhra ko kuma ruwayar ta zo da wata sifa ko wani hali iri daya a wani karo na daban yace na biyu gaba ta biyu sharhu ta'rif sharhin ta'rifin shi wannan ta'rifin zai maka sharhin sa yace ai annal musalsala huwa ma tawala isnaduhu shi da wanda isnadin sai bibi juna ala akan alif al-ishtiraku fi sifatin wahidatin lahu mazajen hadisin su yi tarayya a wata sifa guda daya su duka ba awil ishtiraku fi halatin wahidatin lahum aidan ko kuma su yi tarayya a hali guda daya shi ma jim awil ishiraku fi sifatin wahidatin lirruwaya ko kuma a samu tarayya da juna a cikin wata sifa guda ɗaya ta ruwayar ko marwaitan ko ruwayar wanda shi ne sharhin ta'arifa gaba ta uku anwa'uhu nau'ukan hadisi musalsal ya ce ya tabayyana min sharhi ta'arif zai bayyana a gare mu daga sharhin da muka yi wa ta'arifin anna anwa al-musalsali salasatun nau'ukan hadisi musalsal uku ne nau'insa guda uku ne wahiya wanda su ne almusalsalu bi ahwalin ruwat wanda zama musalsal ne da halayyar marwaita sai na biyu wal musalsalu bi sifatin ruwat wanda yake musalsal ne da sifofin marwaita sai na uku wal musalsalu bi sifatin riwaya wanda ya zo musalsal da sifofin ita ruwayar wa ilaika fi ma yali yace karbi a cikin abin da zai zo bayanu hadhihi anwa bayanin wa'annan nau'ukan ɗaya bayan ɗaya alif al-musalsalu bi ahwalir ruwat karbi ga misali nan dangance da hadisi musalsal ta hanyar halayyar marwaita yace wa ahwalir ruwat halayyar marwaita imma aqwalu ko dai zama halayya ne na magana au af'alun ko ayyuka au aqwalun wa af'alun ma'an ko kuma ayyukan abin nan maganganun da ayyukan tare samu hali na magana da aiki tare kenan shi ma gaba uku ne ko hali na magana ko na aiki ko maganar da aikin tare na farkon su gashi almusalsalu bi ahwalir ruwat alqawliya hadisi ne zai musalsal game da halayyar marwaita amma na magana kadai mislu hadisi mu'az bin jabal kamar hadisin mu'az bin jabal رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي يا معاذ إني أحبك يا كي معاذ تبس إني إنا سنك فقل في دبر كل صلاة داك كفراء باين قوة صلى اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله كتيمكيني أكان أنبتنك دقودي مكا دكما كوتة إبادرك سيتي فقد تسلسل بقول كل بقول كل من رواته وأنا أحبك فقل كذا كذا سيكاو حديث يجي تو حديث يا سامو تسلسلي بقول كل من الرواة بقول كل من رواته da fadar kowanne daga marwaitansa duk wanda zai rawaice shi sai ya ce ma wanda zai ba hadisin wa ana uhibbuka ni ma ina son ka kamar da manzo Allah ya ce wa Abu Huraira ina son ka abin da ya ce wa Mu'azu kamar da manzo Allah ya ce ya Mu'azu inni uhibbuka to shi ma in zai bada sai ya ce inni uhibbuka ko wa ana uhibbuka fa qul kaza kaza da haka kace kaza hadisin Abu Dawud ya fitar da shi a cikin abin nan al-wutr gabar da ya magana akan wutri ثانيا النبي المسلسل بأحوال الرواة الفعلية wanda ya zama ya samu ya zama musalsal amma da halayyar marwaita na aiki ba na aiki kadai ba magana ba mislu hadisi abi huraira misalin hadisin abi huraira kala ya ce shabbaka biyadi abul qasim shabbaka biyadi abul qasim sallallahu alaihi wasallam wa kala khalaqa allahu al-arda yawm sabti abu huraira ya ce manzan allah ya saƙa hannunsa da nawa shabbaka biyadi ana ya, ya, ya, ya saƙa hannunsa da nawa wane ne abul qasim mana ya saƙa da hannu ya saƙa shabbaka shine ka saƙa hannunka cikin na hannunka cikin na wani ya ce to manzan Allah ya saƙa hannunsa a cikin nawa shi ne masa alkuniya da abul qasim ita ce alkuniya ta manzan Allah lokacin da manzan Allah yake raye ba a yi wa kowa alkuniya da wannan alkuniyar annabi ya hana a kira wani da abul qasim lokacin da yake raye amma bayan wafatinsa to ana iya yi ma wani alkuniya da wannan ba laifi an gane saboda mahazur din da ake jin tsoro ya riga ya kau dan kar a ce abul qasim ya ce kai tsammanin manzan Allah ake nufi a zamanin manzan Allah alhali ba shi bane yawwa shi yasa ya hana yin alkuniya da alkuniyarsa amma bayan wafatinsa ana iya yi kana iya yin alkuniya in kana da da alqasim ka ce sunanka abul qasim a yanzu mun fahimta wannan shine yace to abul qasim ya saka hannunsa da nawa wa qala yace khalaqa Allahu al-ardha yawm as-sabt Allah ya halicci kasa ne a ranar asabar ya koro hadisin zuwa karshe sai ce faqad tasalsala bi tashbiki kullin min ruwatihi biyadi biyadi man rawahu anhu sai hadisin ya samu tasalsuli ta hanyar saka kowanne daga cikin marwaita da hannun wanda ya ruwaice shi daga gare shi in zai ba da hadisin shi ma sai ya saka hannunsa da nashi mun gane kowa sai ta yin haka to sai ta samu tasalsuli da wannan halin kaga wannan hali ne na aiki halin ne fi'ili yana cikin al'ahwal alfi'iliya ba qawliya ba hadisin shi ma alhakim ya kawo shi musalsalan fi ma'rifati umumi abin nan ulum alhadis a shafi na 42 na uku almusalsalu bi ahwal ruwat alqawliya wal fi'liya ma'an hadisin da yake musalsal ne da halayyar marwaita na magana da aiki tare gaba daya a ruwaice shi musalsal da hali na magana musalsal da hali na magana da aiki a tare mana ganewa mislu hadisi anas qala misalin hadisin anas dan malik yace qala rasulullah sallallahu la yajidu al-abdu halawata al-imani hatta yu'mina billahi abinna hatta yu'mina bil qadri haka ne hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi yace wa qabada rasulullah sallallahu alaihi wa lihiyatihi wa qala amantu billahi abannan amantu bil qadari khairihi wa sharrihi huluwihi wa murrihi Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajidu al-abdu halawatal iman bawa ba zai samu dandanon imani ba hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi har sai idan yayi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa huluhi wa murrihi mai zakin sa da mai dacin sa kaddara mai zaki da kaddara mai daci wa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya kawo ya faɗi hadisin in ji Anas sai ya kama gemunsa kaga wannan hal ne fi'ili hali ne na aiki sai ya kama gemunsa da ya kama gemunsa wa qala kuma sai ya ce kaga hal alqawli kenan an gane sai ya ce amantu bil qadari khairihi wa sharrihi huluwihi wa murrihi na yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa mai zaƙinsa da mai ɗacinsa shi ma imam al-hakim ya fitar da shi ma'rifat fi ma'rifat ulumul hadis shafi na 40 to mala yace tasalsala bi qabd kulli rawin min ruwatihi ala lihiyatihi to sai hadisin ya samu tasalsuli ta hanyar kama kowane marwaci daga cikin marwacinsa da yake yi game da gemunsa kowane marwaci daga cikin marwacin hadisin in zai ruwaice shi in zai kawo shi sai ya yi mai sai ya kama gemunsa ala lihiyatihi mutasarsala bi qabdi kulli rawin min ruwatihi ala lihiyatihi sai kama gemunsa wa qawlihi kuma sai ya ce bayan ya kawo hadisin sai ce amantu bil qadari khairihi wa sharrihi huluwihi wa murrihi aga ya samu tasalsuli ta me ta al ahwal al qawliya wal fi'liya ma'an gaba ɗaya a haɗe da juna to wannan shine na farko da muka magana a kansa almusalsalu bi ahwalir ruwat sai mu tafi ba na biyu almusalsalu bi sifatir ruwat wanda ya samu tasalsuli ta hanyar sifofin marwaita ta hanyar sifofi kusan ahwal da sifat kusan ba su da wani bambanci an dai kawo ne amma ba su da kusan wani bambanci al-ahwal wa sifat duk da anahu zaka ji ana cewa hali daban sifa daban haka ne amma a nan in an kawo ma'anar sai kaga kusan kamar ba wani bambanci sosai al-musalsalu bi sifatir ruwat yace wa sifatir ruwat sifofin marwaita imma qawliya aw fi'liya ko da zama sifa ce qawliya ko kuma sifa ce fi'liya awwalan na farko al-musalsalu bi sifatir ruwat al-qawliya hadisin da yake musalsal da sifofin marwaita al-qawliya na magana mislu al-hadis mislu al-hadis al-musalsali bi qira'ati surati as-safi misali hadisin nan da ya tasalsuli da karatun suratu safi faƙad tasalsala bi ƙauli kulli rawin hadisin sai ya tasalsuli da faɗar kowane marwaici idan ya kawo hadisin sai ce faƙara a hafulanun haka za wane sai ya karanta ta kamar haka ya karanta suratu safi haka za duk da kullu hani a can ba haka za ba nan ya kawo haka za ban ga inda ya zo da haka za ɗin ba amma yakan zo da kulluha faƙara'aha fulanun faƙara'aha fulanun kullaha kullaha haka suka yi ta kawo hadisin asali imamu ahmad ne ya rawaito shi hadisin abdullahi bin salam ba yahudan nan da ya musulunta ya kyautata musuluncinsa radiyallahu anhu shi ne marwacin hadisi ya ce wata rana muna zaune sai muke ce wa junanmu ina ma mu aika wani ya je wajen manzon allah ya tambayo mana shi game da aiki wanda Allah ya fi so ina ma mu aika wani daga cikinmu wani daga cikinmu ya tashi ya je ya tambaye mana manzan Allah wai wani aiki ne Allah ya fi so to kowa sai ya kasa tashi kowa ya kasa tashi kowa ya kasa tashi ya je ya tambaye manzan Allah to suna cikin wannan sai manzan Allah ya aiko wani ya ce je ya kira wasu su duka sai suka taso su duka suka je gaban manzan Allah suka zauna to sai manzan Allah ya karanta musu suratul safi daga farkon ta har ta to shi da abdullahi bin salam ya ce fa qara'aha alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaha sai manzon Allah ya karanta mana ita dukkaninta to Abu Salama da ya rubuce shi daga Abdullahi bin Salam shi ma sai ya ce wa qara'aha alaina Abdullahi bin Salam kullaha shi ba Imam al-Auza'i da ya ruwaita daga Abu Salama shi ba sai ya ce wa qara'aha alaina ko kuma da ya ruwaita daga Yahya bin Abi Kasir sai ce wa qara'aha alaina yahya bin abi kasir kullaha duk wanda ya ruwaita shi ma sai ya faɗi wannan fa qara'aha alaina kullaha kun gane wannan suratul safi kenan to shine ma'anar wannan abinda malai ya ishara a gare shi shine hadisin da yake Imam Ahmad ya fitar da shi da wasu daga cikin malaman hadisi to kaga wannan ya zama tasalsuli da wannan lafazi na faqaraha alaina wane sai a kawo wanda ya karanta din kullaha da da shi nan malai ya kawo hakaza yace hadha wa qad qala al-iraqi wannan hakika abin nan imam al-iraqi babban malamin na hadisi yana cewa sifatu ruwatul qawliya wa ahwaluhum al-qawliya mutaqaribatun bal mutamasila yace sifofin marwaita na magana da sifofin su na aiki yace suna da kusanci da juna bal mutamasila kai yace bal ma misali ne iri ɗaya ne da sifofi da halayya na magana sifa ta magana da halin magana duka ba wani bambanci na biyu almusalsilu bi sifatir ruwatul fi'liya hadisin da yake musalsal ne da sifofin marwaita amma sifofi na aiki sifofi na me na aiki ba magana ba yace kattifaqi asma'ir ruwat kamar a samu sunayen marwaitan su yi ittifaki da juna kalmusalsali bil muhammadina kamar hadisin da zai yi tasalsuli da muhammadawa duk wanda zai rawato shi da sunansa muhammadu wanda ma zai rawace shi sunansa muhammadu akwai irin wannan hadisin duk wanda za su rawace duk wanda zai ruwaya daga wani sai zama sunansu ya dace kowannensu muhammadu ne akwai isnadi irin wannan a bukhari isnadi a bukhari hadisi mai na 5,739 bukhari ya ce haddasa ne muhammad bin khalid shi ba kaga sunansa muhammad bin idris abin nan bin ismail shi bukharin sunansa muhammadu sai ya ce haddasa ne muhammad bin khalid kaga sunan shi muhammadu shi ma muhammad bin khalid ya ce haddasa na muhammad bin wahab bin atiyya ad-dimashqi kaga shi ma sunansa muhammadu shi ma ibn wahab din yace haddathana muhammad bin harb kaga shi ma sunansa muhammadu shi ma ibn harb din yace haddathana muhammad bin walid az-zubaydi shi kaga sunan shi muhammad shi ma az-zubaydi din yace akhbarana az-zuhri shi ma zuhri sunansa muhammad bin muslim bin shihab az-zuhri kaga duka sunansu muhammadawa shi kuma ya rawaita daga urwa ibn zubair kaga har zuwa zuhri kowa muhammadu ne sai da aka zo kan urwa sannan ya sunan muhammadu ya canza shi ya abin nan az-zuhri ya rawace shi daga urwa ibn zubair shi kuma daga zainab ibnati abi salama shi kuma abin nan shi kuma daga daga ummu salama to imam bukhari kaga shi koro wani hadisin kaga dukkanin su kuma menene kowanne sunansa muhammad har zuwa zuhuri tun daga bukhari har zuwa zuhuri kowannensa sunansa muhammad kaga wannan ya zama musalsal bi ahwal ruwat alfi'iliya halayyar suna na na aiki kowanne sunansa mai muhammadu aw ittifaqi asma'ihim ko sunan su ya ittifaqi da juna wanda ba muhammadun bane aw kal musalsal bil fuqaha ko wanda ya tasalsuli da fuqaha wanda ya bane wato faqihiwa ne faqihiwa ne ya tasalsuli da fuqaha dukkanin su fuqaha ne aw al huffaz ko ya tasalsuli da huffaz al hafiz al hafiz al hafiz aw ittifaq aw ittifaq nisbatihim ko kuma dangantuwar su ta yi ittifaqi ka dimashqiyin kamar a ce addimashni wani wani addimashni wani wani addimashni awul misriyin ko kuma wani wani almisri wani wani almisri har karshe to kaga wannan shine misali almusarsalu bi sifati riwayat alfi'liya sai jim gaba ta uku almusarsalu bi sifati riwayati abinda bi sifati riwaya yanzu mun kare almusalsal bi sifati ruwat bi sifati ruwat za mu karanta jim al-musalsalu bi sifatin riwaya wanda ya zama musalsal da siffofi na riwaya siffar riwaya din ita riwayar ita ce musalsal ba ruwat din ba da siffofi na riwaya sifa ta riwaya ba sifa ta marwaita ba wa sifatun riwaya to ita ma siffofi na riwaya imma an ta ta'allaka bi siyagin ada ko zama ta kulla alaka ne da siga ta yadda aka bayar da hadisin au bi zamanin ruwaya ko kuma zama ta kulla alaka ne da zamanin ruwayar au makani ha ko gurin da aka bayar da ruwayar ko kuma guri awwalan na farko al-musalsalu bi siyaghil ada hadis wato hadisi musalsal da siga ta ada bayar da ruwayar mislu hadisi ko kuma mislu hadisin musalsalin bi qawli kullin min ruwatihi sami'tu au akhbarana yace misali hadisin da ya zo tare da tasalsuli da fadar kowanne daga cikin marwaitansa yace sami'tu kowanne yace sami'tu har karshe ko kuma kowanne yace akhbarana akhbarana kamar yadda mai bikuniya yake cewa musals abin nan mislu amma wallahi anba'ani alfata kowanne yazo da anba'ani anba'ani ko yazo da akhbarana akhbarana ko sami'tu sami'tu sami'tu a ga wannan siga ce ta ada sigar da aka bayar da hadisin an bayar da shi da siga ta sami'tu ko akhbarana ko anba'ana ko abin da ya kama da haka thaniyan na biyu al-musalsalu bi zamanin riwaya bi zamanin riwaya wanda yazo musalsal ne amma da zamanin riwayar zamanin riwayar kal hadisi al-musalsal bi riwayatihi yawm al-id kamar hadisin da ya zama musalsal ta hanyar riwayar sa a ranar idi akwai hadisin da yake da wannan tasalsulin wanda ba duk wanda zai rubuce shi bayar wayarsa sai a ranar idi ya ce haddasa ni fulanin fi yawmin idi duk wanda ya zo ce haddasa ni ko haddasa na fulanin fi yawmin idi wane ya ba mu hadisin nan a ranar idi shi ma wane tun daga lokacin da manzo Allah ya bayar da shi a ranar idi to duk wanda zai bayar da shi sai ya bayar da shi a ranar idi sai ya samu tasalsuli da wannan kowa in ya zo ya ce haddasa na fulanin fi yawmin idi kun gane to kaga wannan ya shafi zamani kenan zamani ranar idi falisan na uku almusalsalu bi makanin bi makanin riwaya hadisin da yake musalsal amma a da wuri gurin da aka yi riwayar hadisi kowa zai rawaito shi in ya zo gurin kowa zai rawaito shi in ya zo gurin ku gane ko kuma ya zama ya samu tasalsuli da wannan gurin ambaton wannan gurin كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم كبر حديث ده يسا متسلسلي تهنير أنبتا أمس الدعاء a multazam multazam shine dan bangon da yake tsakanin hajarul aswad da kofar ka'aba akwai hadisin da ya zo malamai sun rawaito shi imamu dailami ya rawaito shi daga abdullahi dan abbas ce manzo Allah yana cewa al multazamu mawdi'un yustajabu fihi du'a multazam guri ne da ake amsa addu'a a cikin sa ce wa ma da Allah fihi abdun da'awatan illa istajaba lahu ba wani bawa da zai roƙi Allah da wata addu'a a wannan gurin face sai a amsa masa to hadisin sai ya samu tasalsuli da wannan ambatan amsa addu'a a multazam to kaga shi ambatan guri ne domin multazam guri ne to an sai samu tasalsuli bi makanin riwaya kun fahimta to akwai wannan to kaga wannan duka guda ukun tasalsuli ne bi sifatir riwaya ba sifatir ba sifatir ruwat ba to afdaluhu mafi falalansa gaba ta hudu a gurguje mafi falalansa shine gaba ta hudu wanne ne mafi falala yace afdaluhu ma dala ala ittisali fi samai wa adab tadlis mafi falala daga cikin hadisi musalsal shine ma dala ala ittisali hadisin da yayi nuni zuwa ga saduwar isnadi ko al ittisali fi sama saduwa a wajen sauraro wanda yace sami'tu sami'tu sami'tu sami'tu kowa har karshe wa adami tadlis ya zama babu tadlisi a ciki to wanda shine mafi duk wanda aka same shi da wannan sifa kowanne ya ji daga wani an samu ittisali babu tadlisi to wanda shine mafi mafi falala gaba ta biyar min fawaidihi daga cikin fa'idodin wannan hadisin musalsal ishtimaluhu ala ziyadati dabti min riwaya abinda yayi na kunsar ƙari wajen kiyaye abin ishtimaluhu ala ziyadati dabti min ruwat ba ruwaya ba min ruwat hadisi ya kunshi karin kiyayewa daga marwaita wannan sifar da suka ruwace shi bai daya ya nuna cewa hadisin an kiyaye shi hadisin an yi ne an kiyaye shi da kyau wanda shine fa'idar da yake badawa zai ya nuna cewa lalle hadisin an kiyaye hatta sifar da aka bayar da hadisin ko halin da aka bayar da hadisin sai da aka ambata an gane ko halin da mai bayar da hadisin yake mai bayar da hadisin ya samu kansa a ciki ko sifar ko wani abu da sai da aka ambata don a nuna maka cewa hadisin an kiyaye shi da kyau gaba ta shida hal yushtaratu wujudu tasalsuli fi jami'il isnad shin sharadi ne sai an samu wannan tasalsulin ya miƙe tun daga farkon isnadi har karshen sa sharadi ne wannan sannan a cewa hadisin musalsal sai an samu wannan tasalsulin ya faru tun daga farkon isnadi har ƙarshe ko kuma ba lalle sai hakan ba wanda ce la yushtaratu li dhalik ba a sa wannan a matsayin sharadi ba faqad yanqati'u at-tasalsulu fi wasfihi aw akhirih tasalsulin zai iya yankewa ko a tsakiyar hadisin ko a ƙarshe ƙarshen hadisin lakin yaquluna fi hadhihi al-hala amma idan hadisin ya samu kansa a irin wannan halin malaman hadisi sukan ce da shi haza musalsalun ila fulani wannan musalsal ne har zuwa wani kamar da wanda na karanta na muhammada wannan kaga sai ka ce musalsalun ne ila zuhuri musalsal ne har zuwa zuhuri don bayan zuhuri akwai urwa akwai wane ne wanda na faɗa ibn abi salama akwai kuma ita ummu salama din mutum uku wanda muka ambata ɗazu akwai bayan bayan zuhuri akwai urwa akwai zainab yar abi salama sannan akwai ummu salama shi abi salama ya karba daga ummu salama abin nan zainab binti abi salama ita zainab binti abi salama ta karba daga ummu salama ita zainab yar abi salama ce kenan yar ummu salama ce ummu salama mahaifiyarta ce abu salama babanta ne ita kuma sunanta zainab kaga ita ai ba sunanta muhammadu ba sunanta zainab ta karba daga ummu salama ummu salama kaga ba sunanta muhammadu daga ummu salama ita ce ta karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tun daga urwa bin zubair a silsila din ta yanke ta faro daga bukhari har zuwa zuhuri al-bukhari sunansa muhammad ibn isma'il shi kuma daga muhammad ibn khalid shi kuma daga muhammad bin wahab shi kuma daga muhammad bin harb shi kuma daga muhammad bin walid shi kuma daga muhammad bin muslim az-zuhri ibn shahab az-zuhri to iya nan silsilar ta yanke to kaga wannan sai ka ce musalsal ne ila zuhuri kun fahimta zuwa ga az-zuhri gaba ta bakwai lartibata baina abana at-tasalsuli was-sihha babu kulluwa da juna tsakanin tasalsuli da inganci ba za a ce dole duk musalsal ingantacce bane balantana a ce kuma duk ingantacce musalsal ne wannan ma ba za a faɗi wannan ba kowane hadisi musalsal bane yake ingantacce yace fa qallama yaslimu al-musalsalu min khalalin fi at-tasalsul yace kai yayi kadan ma kwarai hadisi musalsal ya kubuta da samun baraka a cikin tasalsulin sa wannan tasalsulin yana shi yake janyo wa hadisin ma ya samu khalal wannan tasalsulin shi yake janyo wa hadisin khalal aw da'afin ko rauni da ka yace hadisai hadisi musalsal yan kadan ne wanda suka kubuta daga mai khalal ko kuma baf yan kaɗan ne suka tsira daga samun wata baraka a cikinsu wata matsala shine halal ko kuma rauni yan kaɗan ne suka tsira wa in kana aslul hadisi sahihan min ghairi tariqi tasalsul ko da ko hadisin asalin hadisin ya zama ingantacce ne amma ta wata hanya wadda bata samo wannan tasalsulin ba ana iya samun hadisin in aka bi hanyarsa wadda ya zo musalsal yana da rauni amma yana da wata hanya wadda babu tasalsuli a ciki amma kuma ta inganta kaga sai ta goya masa baya sai ya samu inganci ana samun wannan inda ya zo tare da tasalsulin nan sai a same shi da rauni amma kuma shi hadisin da sai a samu yana da wata hanya daban da aka rubuce shi da ita kuma ya inganta to kaga zai taimaka ma wannan ita ma ta inganta ku gane wannan ana samun wannan amma yawancin hadisai musalsal musalsal din nan ana samun su da halal ko a same su da da'af gaba ta ƙarshe gaba ta takwas ashharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa dangance da hadisi musalsal alif na farko al-musalsalatul kubra lis suyudi akwai littafi mai wannan suna al-musalsalatul kubra na imamu suyudi wa qad ishtamalat wanda ya kunshi ala 85 hadisan wanda littafi ya kunshi hadisi 85 dukansu kowannensa musalsal ne sannan akwai almanahilu salsala fil ahadisil musalsala na muhammad bin abdulbaqi al-ayyubi wanda ya ce waƙar ishtamalat ala alasanai waƙar ishtamalat alasanatai ashara wa mi'atai ne hadisan wadda littafin ta kunshi hadisi 200 da nawa da goma sha biyu 200 da goma sha biyu kowannensa kuma hadisi ne musalsal wadda su ne dai mafi shaharar littattafai da aka wallafa dangance da hadisi musalsal to muna ɗauka gaba-gaba don mu samu mu kai ƙarshen littafi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله